ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع سبيلهم باحسان الى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته godiya ta ga Allah ga Allah subhanahu wa ta'ala da kowa da komai wanda a cikin iko ne ka shagala ku sake samun damar halitta a wajen rubuta albarka domin ci gaban tafsirin na alƙur'ani mai girma a cikin wani wata da girma wani kada ku ba su subhanahu wa ta'ala ba su ikon da gaskiya sannan ba su ikon yin a yau muna maritan goma sha hudu ga watan Ramadan hijira ta da Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma zuwa Madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma shi ne ya yi daidai da goma a hudu ko uku أوكي uku ga watan Mars miladiyar da Annabi Isa alaihi salam tana shekara ta dubu biyu da ashirin da shida. ‘Yan uwa musulmi muna nan a cikin sunan Ma'ida ko muna nan a ƙarƙashin ayoyi waɗanda suke yin bayani bisa kan halayen Yahudawa. Jama'a da kitabu ba ki ɗaya su.
نعم
Wannan ayoyi suna yin daidai da irin abin da ahalin kitabu ko kuma Yahudawa suke aikata wa musulmi a yanzu. Yadda dai ka san Allah subhanahu wa ta'ala yana tsinkayar da mu abin da za su yi zuwa gaba. A jiya mun yi bayani bisa kan irin yadda suke warware alƙawari. Kai har ma suke canza ma'anonin ayoyin Allah. Suna isa duk mutum da ke iya canza ma'anar ayan Allah saboda su ji wannan ayan Allah. Wannan ya yi warware alƙawarin da ke Kaga a jiya mun kwana aya ta arba'in da biyar sun so su ma'ida. A yau za mu tashi aya ta a'a, aya ta hamsin kwanan yau.
إيه هذا متشابه Kenan a yau za mu tashi aya ta hamsin da ɗaya, inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ya kira wa'anda suka yi imani a cikin wannan aya ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani la tattakhidul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa da kiristoci masu مم.
mashi ba ko awliya ba sashen su masoya ne ya sashi sashen su mashi mutane ya sashi مم.
wa muke da wannan kungiyoyi duk wanda ya yi bincike su daga cikin fa inna to ku sani lalle shi minhu daga cikin su yake مم.
sani inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin Allah bai shirye da mutane wa suke asalin نعم duk mutumin da asalimi ne da gangan yake aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana shi yake yin zalunci Allah bai shirye da shi مم.
wannan ayat din kalin tana da wasu sosai مم.
mu ma ba ma shi kunga ba ma soyayya ba don ma akwai abin da ya wuce ba da tsakanin mu da Yahuda mini مم.
a wannan zamani uwayen mu ma Laraba su مم.
wanda suka koyar da mu addini.
مم.
yadda ka san wa'annan ayoyin kamar babu su a cikin Alƙur'ani akwai wata malamin da ta koya mu wani kuɗi lokacin da muna masa kasa kan yahudanci al-yahudiyya su da kuɗi wani guda uku akwai mutum nan al-islam musulunci yana koya maka musulunci ba wani musulunci koya maka sallah da azumi da zakka ba a'a yaya musulunci yake a wajen musulmi yaya musulunci ke wajen wa'anda ba musulmi saboda ina da ina nake da musulmi sa'annan wa'annan abubuwa ne wa'annan da musulunci yake kira a kansu sannan mene ne faransi na addinin musulunci sannan mene ne dubarori wanda ake bi wajen isar da sakon addinin musulunci sannan wanda irin mazaje ne suka yada addinin musulunci sannan wani hanyoyi ne ake bi ana yada addinin musulunci sannan wanda rubuce-rubuce aka yi sakan addinin musulunci sannan ita fahimtar da addinin musulunci yaya karshen suke kalan karshen suke ake yi musa kalan sannan wa'annan wa'annan abubuwa ne wa'anda musulunci ke dogara da su ne kan abu wanda ya koya mu shi daban sannan abu wanda ya koya mu kiristanci duk da ke da kun shirge ya kai girman qur'ani kawai bisa kan abin da addinin kiristanci ya kunsa shi daban shi ma sannan akwai wanda ya kawo mu yahudanci wata shi yaya yahudawa suke kallon duniya yaya yahudawa suke kallon musulmi yaya su- yahudawa suke kallon wanda ba musulmi ba wa'annan hanyoyi ne yahudawa suke bi su isar da manufofinsu sannan wa'annan manufofi ne ke da ke yahudawa a cikin duniya wata shi ne wanda muna kallon daga cikin kurce-kurcen Yahudawa akwai sake kama ƙasa su ta Isra'ila. Sun samu damar kama. Kuma inda suke so suka kama. To amma su wajen su su ina ne farkon ƙasar Isra'ila ina ne ƙarshen ƙasar Isra'ila. Ƙasar Isra'ila minan Nil ne ila Furat. tun daga ruwan Nil wanda ke bi cikin Misra ya sauka ya Sudan har ya Ethiopia tun daga wannan yanki har zuwa ƙarshen iyakar ƙasar Iran nan ne ƙasar Isra'ila take wanda suka ce Allah ya musu alƙawari a cikin alƙawari minan Nil da Sudan kisa da rafa Isra'ila za ka gani saman shibila ƙasan shibila tsakiyar wari da tarmamu mene ne yake ne bulan nan na sama ruwan furat ne. su ana samun sa a yankin iraki wanda ke mutaka da iran ta yanzu bulan na ƙasa shi ne ruwan nil wanda ke ƙarewa a ƙarshen sudan har ya shiga ethiopia to wannan kafcecen wuri har da ƙasashen larabawa dukkan su baki da su saudiya da su wane ne duka suna cikin al'adu al-mawduda kasar da Allah subhanahu wa ta'ala suka ce ya mu alƙawarin nan saboda haka kaje da annabi dukkan kasashen da ke da yankin Larabawa hatta da Masar hatta da Sudan hatta da Ethiopia duka kasashen Yahudawa ce kuma sun yi alƙawarin cewa sai sun samu annabi karɓar sun kasance ƙarƙashin su ta kowane irin hali sai matar da ke ce da suka ci za su kasance a cikin su a nan ba suna ne suka sai ake su bane a'a su kasance suna masu miƙa wuya ga Isra'ila da yin su su kasance suna yin komi tare da Isra'ila su kasance Isra'ila tana da ikon faɗa a ji a kansu su kasance a kowane tafarki na Isra'ila wanda suke aiki sa yanayin da ake ciki yanzu sun cin gwaranguru da suke sassa a cikin yanki na gabas ta tsakiya za a maka sana can kusawa iran yanzu ga ta sana ƙoƙarin su kai da ƙasa kayan a kai wannan harin ambasadar ɗin amurka wanda ke isra'ila sai da ya tuno da wannan aya ta cikin attaura yake su ƙasarsu wadda allah ya musu alkawali ta yahudawa daga Nil ne zuwa Furat saboda haka ko ana so ko ba a so sai sun mallaki wannan yanki yasa Isra'ila ba ta da constitution ba ta da ba ta ba ta da constitution tana da cikin kasashen da ba su da shi Ingila ba ta da constitution ita ma amma Isra'ila abin da ya hana ta a mata constitution kasancewa ba a san iyakar ƙasa ba saboda mm, cikin constitution sai ka ce ƙasa ta wadda ake ce ma kaza da kaza tana fara daga iyaka ta kaza ta ƙare zuwa iyaka ta kaza sannan surface ɗinta kaza ne mm, girmanta da faɗinta kaza ne ba ya yiwuwa a yi constitution sai an ga yawan nan ko mm.
su so daga shi yasa ba su da shi wannan aya duk kullum idan na karanta ta da masu kama da ita ina tuna karatun nan da wannan fata ya ayyuhan ladina amanu ya kuwa da suke imani la ta tafi da yahuda wa nasara awu kar ku riki yahudawa da kiristoci a matsayin majibinta nan malaman tafsir suka ce alwali din da ake nuna ko alwali da ake yi nan auliya nusra majibinta mataimaka waɗanda za su taimaka maka idan wani abu ya taso a kanka yana ɗaukar ma'anar masoyan saboda su malaman tafsiri suka ce ana nufin kan ku ɗauke su masoya ku kuma nuna musu ƙamna da soyayya wasu suka ce a'a nan ana nufin wilaya da nusra shibintaka irin ta neman taimako gare su kama nemi taimako gare su ka riƙe su a matsayin masoya amma ku sani bai hana ka yi kasuwanci tare da su kana yi kasuwanci tare da su kana iya ma'amaloli na komai tare da su amma a ce ba ka da wani masoyi kamar su to kan ku yi haka to yanzu gaya mini wa'anda za su iya hita daga cikin wani daga cikin ƙasashen musu gaya mini ƙasa guda wanda za su iya hita daga cikin wani wanda ba su riƙe su masoya akwai can girgam ɗin ya ya take can girgam ɗin baz militar nawa ke shi sa dole cani ya ɗora furge wasu daga cikin ƙasashen laraba su ce wai ƙasar ku aka ce ta furi amerika kama kaka Mm, ku yanzu za ku ce amerika ku ce ta sai ta amerika ta sai ta su mamakin da suke yi ka raba kanka da bakin mutum mm, wallahi wallahi ka raba kanka da bakin mutum wallahi da muna samun yadda muke so da mun mulki duniya kwarai ku.
da mun mulki duniya shi sa akwai wani ƙwararren masani na Senegal wanda ya bincike bisa kan abin da ya shafi fir'aunoni na Misra wanda suka mulki Misra sunan shi ne wai na zo in ɗauko labarin kuma na mance sunan shi shak an kaje kuma ka san test ɗin shi ta doctora ya yi ta ne bisa kan eh, le pharaon na Egypt ko Mm.
bisa kan sai ta fir'aunan nan na Misra waɗanda suka yi pyramid waɗanda suka yi duka mayyan mayyan abubuwan da ke da kwai na ban mamaki a cikin Misra shi binciken shi abin da ya nuna mishi baƙaƙen fata baƙaƙen fata Waɗannan kayayyakin da tarihi da misira take yin gwandangi da su yanzu take nuna wa mutane baƙaƙe ya ɗauko musallai da yawa na karanta littafin nashi da da larabci an fassara shi a cikin biblioteki ɗinmu inda muka yi karatun abin da ya shafi afirka a cikin sudan wurin yanzu ma an kone shi saboda wurin sansanin eh, 'yan ta'adda ya koma wa'annan wanda suka kai hari da suka suka yi tawaye to na karanta littafin da larabci hatta da hotunan yana kawo su na irin maye bayyana gumakan da ke da kwai hancinsu irin hancin alaran
Kwarai ku.
hancin gaya nan kasan shi na laraba ya yi tsini ko Mm, ko kuma namu ya kwance to irin namu ya nuna hancin in ka kalle shi sai da ya ɗauko tun daga sura su tanka jikinsu wa'anda suka sassaƙa su yace sun sassaƙa su akan surar baƙaƙen mutane ne suka sassaƙa su kai da kanka in ka ga gunkin banaran ko wato da ya kana gani to gunkin yace wanda ya yi shi ya sassaƙa shi ne akan fuska irin ta baka- baka fata sannan ya sake dawowa hatta da kaburburansu sai da yasa aka je aka yi binciken melanin melanin ita ce take sa muke muka zama baƙaƙe mm,
wani abu ne ke da kwai wanda ke da kwai a kan fatan mutum wanda idan ya yi yawa kana yin baki idan ya maka karanci shi ke shi ne sai a gane ka fari tas ka zamba larabe ko ka zamba tu to mu namu yawa ne shi yasa muka koma haka yace in ka ɗauke shi kai tas da ya tas result da ya samu tabbas minarin tana da yawa a cikin fatan su ƙarshe da ya conclusion duka baki ne in ka tafi bisa kan YouTube ka tar da hatta da interview din da aka mishi bayan ya gama ta bisa kan YouTube ni da wancan lokacin sai na sauko shi da fara sai na sake saurare bantin na karanta na larabci yake cewa kawai duniya ta haɗe kai ne akan kar a yarda a ce baka fata ta taɓa yin wani abu a cikin wani sai an fefe san ziswa Mm.
mu mutane ne waɗanda ba mu da tarihi akan haka ne ya kamata a ɗauke mu akan haka ya kamata a ɗauke to saboda ka Allah subhanahu wa ta'ala kaga dai karare ce la tattakhizu al-yahuda wan nasara awliya me yasa mene dalili idan har Allah na ga dalili in ya hana ka wani abu, to kai ma Allah ka hana mutane wani abu ka riga musu dalili baka zuwa cikin gida ka ce kai ka wanda ya kare ta saboda ni baba suka ce a ni ne na ce haka So, Mm, cikin Qur'ani Allah bai mm.
abin da mutum yake so in aka hana shi ana gaya mishi menene yasa Allah sai ce ba a gurin auliya ba sashen su masoya ne ga sashen sashen su kana iya cewa ko majibinta ne ga sashen saboda fassara muke da auke ga auliya auliya suna iya kasancewa masoya auliya suna iya kasancewa majibinta mataimaka a nan malaman tafsiri sun yi saɓani bisa kan menene ake ne da ba a kuma kawai ya kuma ya daga cikin malaman tafsiri sai suka ce a ya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muku cewa su yahudawan nan da kiristocin nan tahsabuhum jami'an ne wa qulubuhum shatta Mm.
to nan kuma ya aka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawa kuma ya ce ba'dhum awliya'u ba sai suka ce to abin da ake nufi nan ana nufi a cikin Yahudawa wasu sashen su daga cikin Yahudawa mashibinta ne ga sashi a cikin group ɗin su Yahudawa kenan wani bangaren su mashibinci ne ga bangare kenan ba za ka taɓa yin sirri da wani bangare ba don ka taɓa wani ɓangare shi kuma wancan ɓangaren ya taimaka maka. Kun gane abin da ake nufi? Haka su ma a ɓangaren su ma kiristoci, su ma sashen su mashiganta daga sashi. Idan ba za ka taɓa yin wani sirri da wani ɓangaren su ba, bai gaya ma wancan ɓangaren. Amma wasu da suka zo da su suka ce a'a, ku bar shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi. Ba ku kuma aure ya ba. sashen su majibinta ne ga sashen amma kuma ta samu kuma jami'an da dai ko wani shakka kuna tsammanin sun a tare suke amma zuciyoyinsu daban duk irin yadda kake ganin cewa da kirista da bai kuɗi an zauna wuri guda ana yin abubuwa iri guda ana shan guna tare ana komi tare to ka tabbatar da cewa sashen su maƙi ne ga sashen da ku saboda babu kiyaye da ta kai a ce wai annabar da aka aiko min ne a ce kai ka kashe shi ko a ce kai masoyina ne to har gobe su kiristoci sun yarda cewa an kashe annabi isa kuma wa ya kashe annabi isa yahuda sun kashe duk wata haɗo da za a ganin sun yi to in suna da yantere na iri guda in akwai maslaha ce iri guda yanzu ka diba wannan yan kwanaka lokacin da aka yaƙi Saddam Hussein dubi da uku da kahiran duniya da mushrikan duniya da Yahudawa da Kiristoci duka baki ɗaya aka haɗa ƙasa wajen arba'in da shida suka haɗu suka ba Amurka goyon baya. Me yasa saboda sun riga sun gama sanin cewa ba yadda abin da zai iya cutar da su. Ƙarshe ma in ƙasa ta faɗi suna iya samun kamar da kwangila ta yin wasu aika a cikin ƙasa. To amma yanzu da aka san ita Iran an ga yadda ta yi ma Isra'ila wata shida da ya wuce baya. An ga su an hana sai da musu makamai amma kuma suna yin nasu an hana sai da musu jirage amma kuma suna yin nasu duk abin da aka yi musu sun yi wani wanda ya yi wancan ko kuma wanda yake daidai da irin namu suna iya aiko maka misil guda a cikin garin ta shahi anguwa guda kamar da aka yi shekarun jiya anguwa guda aka shahi cikin isra'ila to kai wawa ne ka ce kai za ka shiga cikin wannan yaki shi yasa tun da aka fara kowace ƙasa ta tabbatar ba irin ta ba za ta shiga a cikin wannan yaki ta hito ga kuni ta gani kaga ingila ita ce uwa ga amurka ko ita ce uwa ga kowa da kowa an nemi taimakon ta ce gaskiya ita ba za ta yi amma kakkamance da ita aka yi na sadam yankin basra wanda ake cin basura su ne suka kama shi lokacin yakin sadam hussein sojojin ingila su suka kama basra sojojin amurka su suka kama bagdad yakin afghanistan su suka taimaka shi yasa yakin da aka yi na eh, saddam hussein na 2003 har yau ina tuna irin yadda ake ambatan cewa sojojin haɗin gwiwa na duniya na amurka da birtaniya sun kai mawa da ƙasa kan amma yau ƙasar birtaniya ta yi tsaye da cewa na ba ta shi yanzu nan zaunan gada nake ina nan zaune kayi in fara wannan wa'azin na karanta maganar Donald Trump da yake cewa gaskiya abinda Ingila ta musu shi ne bai ji daɗi har yau kuma yana bakin ciki a wannan musu na cewa ba ta taimaka ƙarshe bancin za ta ba ta taimaka sai ce to akwai wani wata wani sansanin sojin ta da ke da kai a cikin eh, Spain ka taimaka musu da shi suka ce ba su taimaka yanzu ƙarshe har aka fara yakin ba su taimaka ba kuma har gobe sun ce ba za su taimaka ba kai kai tunaninka kana tunanin cewa kawai don saboda soyayya ce kana tunanin saboda ƙamna ce saboda tunanin abin da zai yi ya dawo to shi yasa a ango a garin malam kai kai kai kai malam wallahi kake yarda mutane su dora nuna ka a dora cewa baya iya komai wancan wallahi kake yarda da wannan ke na ga shugaban ƙasar faranshi yana kwan gaba kwan baya shi ba su su suna goyon bayan yan uwansu wanda ke da a cikin halij yankin laraba irin na kai musu hari za a aika jirgin shi babba wanda ke dauke da maye-mayen jirage a sama amma kuma baya goyon bayan harin da Amurka da Isra'ila suka kai ma Iran haka yake yi. Da yi magana tashi jiya sai ke ta a cikin wannan duniya ƙarshe da Faransa yake cewa ya ce kakkiyar da a cewa wanda ke ke jin tsoron ka. In ka kana son ya kasance ana shakkar ka yace to kasance kana da ƙarfi duk mutumin da ke da ƙarfi ana shakka shi malam ka iya taekwondo cikin ango malam ka baza ƙarfi ka nemi kuɗi ba ma ƙarfin da ma ya kai ga wanda dan taekwondo kana iya sayan masu tsari amma ka baza ƙarfi ka nemi kuɗin ka ka yarda kana malam kana almajiri kana etudiyan kana mushe kakka yarda kai ƙasa a gwiwa wajen neman na kanka ba za ƙarfi ma nema abin da mutane suke tsammanin cewa ba ka iya ka fito kai jewa kana ganin wasu mutane kana ganin cewa ba komai bane su sai ranar ta tashi ranar za a gano cewa ashe akwai maza wanda suke ajiya maganin wata rana to shine abin da irin take musu kadiba a ce ƙasa guda amma kewaye take da bazin militar guda ashirin da ɗaya ta amurka nan ba a magana irin waɗanda suke cikin Azerbaijan ba a magana waɗanda suke cikin Turkiya a gabanta gaban ruwan gaban fuskarta kamar a ce ga ta nan ita to nan gabanta ba su guda 21 ke kowace ƙasa ta laraba kuɗin take ta kawo Amurka saboda tsoron gaban sa yau ga su su ba su kare kansu ba su wa'anda kuka kawo din sun tsere su ba yanzu zaman da ake duka basu din nan babu kun guda take mai rai wanda za a yi wani abu dukkan wani radar din da aka kawo aka sanya yau na imarat shi ma an gama da shi dama na bahrain shi sun kone shi duka shi babu shi na kasar inda ke da aljazira akwai wani radar da ke gare su 'yan miliya na dolar ya ɗan jirgi wanda bai wuce miliyan guda ba ɗan jirgi ya faɗo ya fashe shi da dama abin da ake musu hutu ka kawo kayan miliyan ɗari wani mutum ya zo da kayan shi na dala uku ya ƙona makwana yanzu nake karanta cewa jirgin da zai tasowa ɗan ƙarami wanda ɗan irin zai iya yi yana yin shi ne dala dubu talatin da biyar ake kera shi ƙimar shi amma kakkaɓo shi sai an kasance an kashe dola miliyan hudu sannan a iya kakkaɓo shi ka wa Allah ka ce gobe ka samu ɗan canji ka ce mashi dolar miliyan guda nawa wallahi haka mutu wannan kuɗin ba ka ce to miliyan hudu da aka kakkaɓo na abu an yi da kuɗi an yi da dama an yi da ƙari amma ni ma in yi baki kokari na in iya kare kai mutane su yi shakka shi da abin da yake faruwa yanzu kun rahe wa'annan mutanen dukkan wata hanyar arziki mutane ne wanda suke masu arziki sosai na ƙarƙashin ƙasa kun hana a sai kayan su shekara arba'in da biyar kun hana a taimaka musu sannan mutanen nan suna ji suna gani da arzikin da ake ɗauka ana kai muku ta ƙofar gidansa yake ba su hana ba suna bai ku a hankali yanzu ƙoƙarin kuke sai kun kesa ƙasa duka baki da dubarorinsu ne suke tafiya da dubarorinsu ne suke samun fasahohi abinda duk mutane suka mance amma Donald Trump ya mance shi ma mutane sun sani shi bai sani ba in kana so yanzu in ka tafi gida ka ɗauki intanet ka buga ka ce maka ka ce ma internet ta baka adadin kasashe wanda suka yi kowa hidda injiniya injiniya kowane iri za ga an ce maka kasa ta farko amurka ce ta china ce ta uku rasha ce to ta hudu iran ce to shi sa in ka iya kashe mutum dubu cikin iran to akwai irin su guda dubu goma wanda suke iya aiki wannan ka taba tsammanin cewa wani an ce an kashe ayatullahi ko an kashe wani ayoyin Allah suna da yawa ina da yawan Allah wa in ta'udu ni an talla inni ma talla ina ta kusku to kuma duk ni'ima Allah aya ce ayoyin Allah yawa ke gare su suna nan wanda suka ma yi shi komi suna nan shi sa mutane da suka zama suka yi ilimi suka fahimci kuma duniya suka fahimci da duniya ta sa gaba illa ya kai kurakure kowa na iya samun shi ana yin kuskuren da za a iya kashe mutum a yaƙi babu wanda za a ce ya kawai ya ta salim alim babu shi babu wanda za a ce ya ta salim alim wata rana sai an samu nasara akan kan tunda har aka yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin shi da sahabban shi har wasu sahabbai suka juya Allah ya ce mun summa wallahi mudbiri su wane ne suka yi wannan to dubu dubu ba su haɓe ne ba akwai wanda ke sun imani yanzu su mutane suke sauran duniya to kenan ku yaƙi kakka iya yanke hukunci sai an fara kun ba ka iya yanke hukunci sai an gane to kaga dai abin da dai Allah ya ce ba abun auliya uba sashen su masoya ne ga sashi duk abin da suka dauko to suna taya bakin su yanzu ka cire irin maganganun da aka yi can na cewa Isra'il tana da haƙƙin ta kare kanta wanga karan ba wanda ya ambaci wannan kan ka ga haka ne irin da aka amka musu yaƙi ne ake yi kawai na makoma su yanzu kawai sun hito ne wanda ya kuna yana jin tsoron ƙauri ne sun riga sun kone duk abin da ake gudun ya faɗa musu ya riga ya faɗa musu wanda suke ganin shi ne jagora uban ne nasu na tafiya ya riga ya mutu to me ya saura ba abin da saura kuma yau Allah ya baka abin da za ka iya yi su ma dama ce suka samu suka dama kai ma dama shi yasa yanzu bayan sun gama da bas bas militar ɗin Amurka da ke da ko guda 21 ɗin bayan kashe Ayat Flash da awa biyu sai da suka kai ga bas militar guda goma sha hudu Amurka suka bayi kusan ƙasa guda bakwai lokacin guda wani da ke yin wannan abu cikin ƙasan ƙasashen musulmi ya mu wakil kan ka riga ka susuce ka yi ciki yadda ka san mace mai wata tara ka koshi ka koshi ka koshi ka koshi ka koshin yayi yau wani irin aiki za ka yi mutane ƙarshe a ɗan baka ma ɗan hoto a ce ka halbe jirgi in ka gani sai ka halbe na abokanka shi ne abin da aka yi jiya na abokanka sun shi da ka halbe kuma ka zo ka yi sanarwa ka ce ai mun kaɓo jirgi guda uku amma ka ta ce ai na mu ne da Allah kuma ya ba wani da ba ka ji ba ka irin wannan to so ka kakka yarda duniya ta dina ta su wannan mutanen duk irin soyayya da ke da ko tsakanin su tsakanin da su wallahi kai rana ta zo ta goya wa dan uwa baya wajen shi ake koma jiya na baku labarin aka yi mishi tambayoyi ga aljazira ne aka mishi tambayoyi yake cewa ba abin da ya bashi mamaki yadda amurka ta koma tana gane isra'ila ta bar su kamar kasashen su to shi ne ba'adu kuma auliya ba'adu tun lokacin da taimako ya zo wajen yan uwansu zasu tafi na zo na karin kare ka ya adabu mu guda rike kamun ce ke dungu to su ko ba komi fabi guda ce shi ke da sai zana kare ka Allah subhanahu wa ta'ala ce to ku sani na dai hane ku daga rikarsu ko kuma na gaya muku dalili ko to conclusion ko kuma penalty mm, ka san ko a da ake ta- aka aka hido daga ministar ana son a nuna maka wani abu yana da muhimmanci ko reglement interior ne ake ko wani abu mai kama da wannan karshe sai an sa penalty hukunci na duk wanda ya sa a mun abu dan ka san da cewa waccan magana addini ce ba wa- magana wasa ce sai aka ce wa man yata wallahu minkum fa innahu minkum ku sani duk wanda yake bance su daga cikin ku shi yana da shi dan cikin su ma an samu wasu malamai suka ce to kuma yin tawalla hundun su kai da hundun duk wanda yake bince ku yake bince su daga cikin ku to shi ma daga cikin su yake kamar ya haƙƙi wasu malamai suka ce kamar yadda dai Allah ya ce din dai in haka kuskura kai ni kauya gare su ko ka karkata zuwa gare su ko ka dora ba su sunin musulmi ko ka dora taimaka musu a asirce to daga cikin su ko suka ce a nan ana nan duk mutumin da ya jibince su da gangan ya bar ƴan uwan shi musulmi yana daga cikin su amma in ka yi alaka da su dan saboda wata maslaha don saboda jin tsoron sharrinsu kana cikin hali na rauni kana jin tsoron sharrinsu to kai ba a saka daga cikinsu menene kuke wa'anda suka ce haka nan suka ce Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah shay'un illa an ta- an tantabu min kan mummunin su rike kahirai a matsayin auliya majibanta masoya. Duk wanda ya aikata haka to shi ba komi ne a wajen Allah. Amma sai Allah ya ce illa an tattaku min zulfa. Sai in dai kun yi haka ne dan jin tsoron sai kawai. Kuna jin tsoron sharrin da zai biyo ba. To jin tsoron sai ya zama kullum tsakani da Allah. A ce mu tun da aka yi mu kuna jin tsoron su kuna biyar su ne wai har yanzu. Kai baka taɓa motsi ba, in wani ya motsa ma dan uwanka ya ce bigowa ne ka bari sai ka haɗu da wannan mutan- mutanen kuma sai ku kashe shi ku zo ku zama an taɓa yin haka nan mene ne dalilin da yasa aka kashe Saddam Hussein saboda ƙiyayya ce da Amurka me yasa aka kashe Kaddafi saboda ƙiyayya ce da Amurka suwa suka taimaka aka kashe wannan mutanen ƴan uwansu musulmi mm, suka haɗa kai da wa da kafirai to sai mito an gama aiki ko ba a gama to ka ce mu a kai illa an ta kunu mun takali kake cikin irin wannan kai kullun cikin illa an ta kunu mun takali kake kullun ba ka zama kullum. in ka ga wani yana iya yi in baka taimaka mashi baka sha hamshi ɗaya to sai sai aka ce na wani in akwai maslaha ta kana jin tsoron sharrin su to kana yin mu'amala da su ka iya ɓoye wannan ke bai shi kenan kai ta tukuya ai ta tsaye haka mm,
Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin ne Allah bai shirye da mutanen da suke asali sai ce fatara alladhina fi qulubihim وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا فيصبحوا على ما أسوا في أنفسهم نادمين Allah ce fatara alladhina fi qulubihim marad sai kaga wa'anda a cikin zuciyarsu akwai cuta irin da nanci yusari'una fihim suna yin gaugawa wajen kulla kawance da yahudawancin da nasarawancin yaquluna sai kaji suna cewa naksha an tusibana da'i wallahi muna jin tsoro zamani ya fi haka Mm,
su su samu galaba mu kuma mu taimaka musu ba
mm, kaga in suka samu galaba za mu samu matsala da su tsiran mu shi da a ce musu tsira ba ko mm, kamar in suka tsira fa in suka samu galaba kai kuma baka taimaka musu ba ka tsira gare su ba ka tsira to shi ne lafiya an musiba na da'ira nan Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mun cewa duk mutum da kake ganin yana jibinta kai to cikin zuciyar shi akwai cuta irin ta munafiki munafiki ne ke yin irin wannan abu malaman tafsiri suka ce naksha an ce bana da'ira suna nan muna jin tsoron kan wa'annan kafiran ko ko kan wa'annan mushrikan su samu galaba akan mummunai su dawo akan mu amma in ya kasance muna yin gaugawa wajen nuna musu kauna daga ɓoye idan kaga in suka samu nasara za su kasance a tare da mu mu ma za mu rabu sannan kuma in mumune suka sami su ma galaba a kansu dama mu ma mun ce mun yi imani muna tare da su ka ke nan menene yayi gida bi maganin gobara ne to duk da yayi gida bi maganin gobara wajen abin da shi addini munafu ba a yi haka can wajen kasuwancin ka kana iya haka wajen mu'amalan ka na duniya kana iya haka amma ga addini ka ce wai kai ga ka kana tare da nan wai hannunka na dama yana ga hannun musulmi hannunka na hagu yana ga hannun kafiri wanda duk ya samu nasara kai lahiya lau da ke ko to munafiki ne shi yasa Allah ya ce fi qulubihim maradun atar allazina fi qulubihim maradun sai kaga wanda cikin zuciyarsu akwai munafici akwai cuta wanda ma cutar munafici ake mm, ba wata cuta Allah subhanahu wa ta'ala ce fa asa Allah an ya'ti bil fath to ai yana yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da budi aw amrin bil indihi ko kuma wani al'amari daga wajen shi fa yusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin sai su kasance bisa kan abin da suka asabta a cikin kawunansu suna masu kada to ina ganin mu tsaya ko mm, sai ne tambayoyi mm.
kan mu samu
Na'am. Tambaya ta farko ke cewa Assalamu alaikum. Malam dan Allah a ba mu hukuncin sana'ar wifi na Starlink wanda ake yi cikin unguwanni. Dalilin wannan tambaya shine mutane suna amfani da wannan connection don kalle-kalle na batsa da abubuwa da ba su da da ba su dace ba. Kenan ako- ak- akwai halaccin wannan sana'a.
To, idan ya kasance abin da ake sayarwa galibin shi haramci ke da kwai ko kuma yana kira zuwa ga haramci to wannan abin yana kasancewa haramun Mm, misali sana'a sai da taba taba ga yamin inda take da sauki ko kuma take da halanci ko kuma take da rishin cutarwa a cikin mutum ya mun wace maslaha ke da kai wajen sai da tabu ita ka ga babu ku to giya fa ka ga babu ku to irin wa'annan abubuwan baki ɗaya sun haru baki ɗaya su idan ba ka zuwa ka ce a ana samun riba da yawa saboda kai shi ci gaba za ka yi da sai da tabaka a ka ce ka sai da tabaka amma ka san da cewa haramun ne duk abin da Allah subhanahu wataala ya haramta shi ɗari bisa ɗari to haramun ne kai kuma ka koma kana kana kana kana kana sai da shi akwai abin da za ka sai da wanda shi kuma halaka ne ɗari bisa ɗari wannan mu ba to ba ne wannan ba matsala kun bisa kan shi akwai abin da wani bangare haram wani bangare yana aikawa zuwa ga haram wani bangare yana aikawa zuwa ga halak amma kuma shi a karan kan shi halakin yanzu ita rasa halaka ce ko haram ita a karan kan ka yadda kalle kallon da ke da ko cikin ta ko na wa'azi ko na batsa yadda su duka halaka ce ko haram halaka ce ko to ma a tsawa a ce don saboda in aka sai da wani yin sana'ar kuma ya an gane ko? saboda in haka ce hakan to ba mai sana'ar da zai fita ba ya zan taɓa kyan ga wangan mikuran kaga wangan mikuran wanda ya shi ba dan aiwa a tsaye shi yanzu da dan jiki ba ya kamata kai kamar ba da amfani kaga an sami music shi dan music ne ya shi shi da ya shi in ya san a kashi nan masallacin aiwa a tsaye da shi da bai shi kenan yanzu mu iya dawowa kawai shi kenan sai mu ce ba za mu ƙara sayan mikro ba ko kuma in muke yin mikro kai ka kera mikro kawai na katar yan bori suna yan bori da shi sai ka ce a ka da rajuwa na bari wa zai yarda ya haka wani ba zai yarda abin da ake so wajen kasuwanci idan har abin da kake iya kake saida cutarwar da zai iya yi kai kana da iko ka iya hana ta hanyar ƙin saida ba wanda kake tsammanin cewa zai iya umarni da ita bisa kan abin da ba daidai ba to kana iya bada gudunmawa bisa kan ka ƙi saida ma wani wanda kake tsammanin cewa zai aikata ba yanzu misali in ka je farmasi kana neman magani musamman irin magungunan da ake tsammanin cewa in aka sha su da yawa suna iya sa mutum ya yi maye ko ya yi su ana ta ana sayan su yanzu da aka haka sai aka ce to kowace farmasi idan mutum ya zo sai in dai aka lura da cewa matashi ne to kar a saida mashi sai in ya zo da takarda daga likita da sun yace da kashe na mutum kaga menene ake nan wurin taimakawa ne wajen hana barna amma kai maganin da kake sayar da haka ne kake sayar shi ba da haka ne kake sayar a ainihi ba ka da laifi kai dan wanda ka sayar ma abu ya saya abin da ba daidai amma in kana da ikon ka hana ka ki hana to nan kana da saboda ka taimaka wajen mi wajen mummuna da yawa daga cikin mutanen da suke sayar wani abu ai ba san da cewa wani abu ana yin wanda shi ta wata mummunan fuska ba sani mutum na zuwa sai duka gari ya sai duka ne don saboda ya koya sai ya cike wani idan ana faɗa to shi kenan sai a ce sai da duka ya zama haram kaga ba yi kenan abin da za a yi tura suke ta il faut faire la part des choses a dora rarrabawa cikin al'amura idan za a yi kasu in za a yi hukunci bisa kan sarki zai idan haka ka tabbatar da cewa wanda za ka saida ma wannan internet ɗin ta zai umarni da ita ta hanyar da take mara kyau to kai kana ita ba za ka sai duk da idan ya aika wala ta zuru in ya aikata abin da ke ba daidai ba ai wala ta zuru zarfin mutum amma in ka iya taimakawa wajen ki hana kuma ina maka tabbacin cewa da wahala ka iya hana saboda alaran ma ko malami na iya zuwa zuwa saye ya tsaye shi hore shi saboda mutumin banza ba haka ma gare shi kun gane ko wannan zamanin da muke ciki kowa na iya yin wani baka taɓa tsammanin ka ce yadda ka yarda da kanka ɗari bisa ɗari wai ka yarda da kowa haka a kowannan ɗan adam ne kuma kowane ɗan adam akwai shi ɗan tare shi to tunda akwai shi ɗan tare kuwa kai ka iya hana mutum ka ce wai kai shiga internet su yanzu kasashen da suka ci gaba bisa kan wannan abu yanzu in ka in ka kai Sudan idan ya kasance ka buɗe internet in dai har akwai wani abu wanda ke da alaƙa da ba ta sa to wannan fashi ɗin ba ta gwamnatin ta sa ta samu shi wani in dai har mutum ya buɗa to ba zai ba zai buɗa to kenan kaga wannan aikin gwamnati ne in tana iya wallahi tana iya ta rike komai duk wani abin da ke da kuɗi yanzu in ka tafi misali da Nokia a lokacin da muna cewa in ka tafi da Nokia da salurai wa'anda muke da sunan wurin in ka tafi da su can wurin akwai application din da ba ta saboda akwai takunkuman Amurka da ƙasa yanzu ka ɗauki iPhone iPhone in ka ce ka yi ka san tana da wurinta app store ina ba app store ba wani abu wanda ke abin nan nata na store wanda ba irin wannan na play store ba ina ga app store yake ko to in ka ta sudan bai buɗe sai buɗe ka ta can wurin yanzu wanda zai buɗa maka shi sai ka zo ka kasa nuna a samu wani ya ce can misra ya taimaka maka a buɗo daga can wurin sannan a so amma kana gwada cikin garin sai a ce maka garin da kake wannan application din ba ta aiki kenan kaga ita duniya tana iya hana wannan abu sannan kuma gwamnati tana iya wannan abu kenan kaka saka kanka ce aikin da gwamnati za ta yi kai shi za ta yi bai ba ka samu komai ƙara kare ma kasuwancin duka ka so daga kai dai ka kyauta tsarin da kake masa kan aikin da kake yi ka san abin da kuma kake amma ka dibi mutum ka ce wancan ba ka sai da mutu dan duniya ne wancan kuma ustazu ne barka sai na mishi to dan duniya yana yiwa kawai wata application ce ke son ya sabko ta wani aikin shi na abin da ya shafi shi shi kuma wancan ya kasance ba daidai bane to saboda ka a karan kanta in dai ba hukuma ta fito ta ce wannan kasuwancin ba haramun ne to al'aslu fil ashiya'i al ba asali a cikin dukkan komi halaka sai abin da aka ce hukuma ta addinin musulunci ya haramta shi ko kuma hukumar gari ta hana shi saboda wata maslaha ta ɗan ƙasa. An gane ku?
tambaya ta gaba ce malam mutum ne janaba ta same shi ya yi sallar kwana ɗaya ya mance kinin bai wankan janaba ba sallar azawar la'asar magariba isha'i da asuba duk ya manta da wanka bai yi ba amma yana cikin sallar asuba sai ya tuna Ta wata sahiya.
eh ta sahiya ba sai ya tuna amma har sai da ya sallami to waya ya zai Wa a adama sallata wadda. Haka mai aka dalili.
don Duk abin da ya sallata sai ya sake. Sai ya sake shi. Ya hadari har yake cewa to idan mutum ya ga janaba ga jikin shi, sai na ga alamun cewa wani abun da ke da kama da janaba, mai suna iya gane da jikin shi bai san yaushe ne ba wannan janaba ta same shi ai dai wajen kwana dai ne to bai san yaushe ba ne to shine sai ce ya koma ƙarshen kwanan da yayi to duk sallar da yayi daga nan wurin sai ya rafka malikiya ka san ba wani sauki ke da to ni kuma ba san wani sassabcin da za mu yi saka wani mu dai haka dai a karanta mu a maliki kenan sai ya sake dukkan abin da ya salla daga daga lokacin da ya samu wannan jaraba har zuwa lokacin da ya tana kun bai ba shi wahala ɗan lokaci kaɗan ɗan yin sallah biyar ga mai ƙarfi
na'am sai tambaya ta gaba ce malam mutum ne ya kwanta bacci eh, bai ci abinci ba kuma da asuba bai tashi ya sahur ba to kuma malam yana jin azumin nan in ya ci gaba da yin shi akwai matsala sai bai yi azumin ba wannan ranar to malam me hukuncin shi sai yake yin azumi Mm, bai yi ba kenan saboda me saboda zai kwanta bai ci abinci ba kuma bai yi sahur ba
ya yi kuskure Ya-
ba a ƙin yin azumi saboda eh, wahalar da ake zato ai zato ne wannan Mm, Eh. yi yake yi sai in ya ji ba ya iya ma sannan sai ya ci mm, an ba ka ce kana zaton wa- a wannan eh, wahala mm.
wannan ba ɗaurura ba ce yi za ka haɗin da mai kai in ka kai za ka ta haya daura da mutuwa ka tabbatar da cewa in baka ci ba ko baka sha ba mutuwa za ka to wannan dai ne kawai za ya sa ta amma haka kawai ka ce kana zato ka kuskure sai ka mai ka fara
na'am sai na ƙarshe ya ce malam muna fara addu'a ga yan uwa musulmi Allah ya sa albarka cikin rayuwarmu kuma ya bamu arziki mai albarka amin Allah sa albarka cikin rayuwar kuma mu arziki mai albarka kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu rabu ya sa mu albarka ya taimake mu akan zaman da mu a cikin wannan wata mai albarka ربنا اغفرنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة